الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yin talata sha bakwai ga wata wajen hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara watan turawa kuma watan turawa muna uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ta ce kaddara muna haɗuwa a cikin wannan masallaci don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari in ba manta ba wancan satin mun yi karatu ne har zuwa lambar hadisi ta ɗari da talatin da ɗaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke gwada mana falalar wanda yake kula da marayu an gaya mana matsayin wanda ya ɗauki maraya ɗin da matsayin wanda yake kula da marayu ko da yana da dangantaka da shi maraya na jini kenan ko maraya na unguwa da kuma hadisin da muka san wani sahihi da mana da ya ce da'ifi ne shine mafi alkhairin gida gidan da yake akwai maraya ana kuma kyautata mishi mai sharrin gidaje shine wanda akwai maraya amma ana muskuna wannan maraya karshen hadisin muka samu cewa manzon Allah ya ce ana wakatil da tini fil jannati ka hataini yushiru bi isba'ihi ita ce iyaka gabar da malam yake ta inganta a hadisin amma sauran maganganu mafi alkhairin gida ko mafi sharrin gida wanda ke tabbata ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dai umuman kula da maraya da tsare masa haujoji da ba shi kulawa wannan abu ne da addinin musulunci ke maraba da shi yau insha Allah za mu tashi ne a lambar hadisi na 138 sabanin kula da ne na 131 ko yawwa 137 yau za mu tashi lambar hadisi na 138 shi kuma babi ne da malam yake cewa karkashin babin da malam yake cewa babu kullum ya ce ni kan abin rahimi ka zamanto ga maraya kan abin rahim kamar uba mai tausayawa in kana da maraya ko akwai wanda kake kula da shi cikin marayu to zamo mashi kamkar baban shi mai tausayawa a gare shi wanda sai ya ɗauke masa wani ciwo da damuwa da yake damun shi حديث نفر قوشين ما لا حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن عبد قال قال داوود كل اليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد ما أصبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى وإذا وعدت صاحبك فانجز له ما وعدته فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك وإذا نسيت لم يذكرك ونسيني حديث الله متاشي أكيشي shi kuma an rawaito ne daga Abdurrahman ibn Abza kala yake cewa kala Dawud shi hadisin magana ce ta Annabi Dawud alaihi salam yace Annabi Dawud yana faɗi cikin maganganun da aka rawaito kenan na annabawa kullum yatimi ka zamanto ga maraya kan adar rahimi kamar uba mai saukasawa wasu malamai sun ce shine ko a Isra'i da Igraji irin tattaunawa da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke bashi wannan shi kuma manzon Allah sai ya bada labarin ga irin abin da Annabi Dawud ya gaya mishi da haka shi kuma Abdurrahman sai ya rawaito magana kai da yake danganta ta da Dawud sai yake cewa kala Dawud Dawud ya ce alaihi salam kullal yatimi ka kasance ga maraya kal abir rahim kamar uba mai tausayawa inda za a tara iyaye to wanda ya fi kowa tausayi da jinjina da 'ya'ya da tausasawa to so ake wanda yake ɗaukar maraya masa irin wannan rubutun kun kan abi a lilitini kan abi rahi kamar uba mai sosai wa'alam yace kuma dai ka sani annaka kai da ake magana da kai kama ta zarahu kazalika tahsudu abinda ka shuka shi za ka girba karin maganar bahaushe kenan ko eh kama ta zarahu kamar yadda ka shuka kazalika tahsudu irin haka zaka girba in ka shuka da kyau ka girbi da kyau in ka shuka mummuna ka girbi mummuna haka nan al'amarin maraya yake in ka kyautata wa marayan wani to kai ma sai a kyautata wa marayunka in ka ji tausayin marayun wasu to kai ma sai a ji naka tausayin maraya da wannan daidai da wasiyar Allah madaukakin sarki وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadila in aka baka to kai ma ka ji tsoro in ka mutu ka bar ƙananan yara zuriya muti muti to ka ji musu tsoron irin abin da ka aikata a marayu a yau haka za a yi kai ma a naka wannan marayu din kuma kada ka gaba cewa yanka sun yi ganta ganta a gaban ka tafi to ai ka tsallake da haka ina ci dukiyar marayu ba ni da marayu da zan bari a ai ƴaƴanka za su aiku kuma aka wala baka labarin abin da jikokinka suke ciki a duniya zai baka maka rai koda kana cikin kabarin ka ne ƴaƴan jikokinka a iya baka labarin abin da suke aikata kuma abin zai dame su wata in wahalar da jikokinka za su shafi na uku in sun faɗa mare su sakamakon kai abin da ka aikata ne a yau in dai ka yi kai ma sai an maka kama ta zar'u kalalika ta hasu yadda ka aikata haka nan za ka girba yasa wasu malamai suka tattare irin waɗannan maganganun suka kawo su masu kama da juna irin kama ta dinu su danu eh irin abin da ka aikata yadda ka saka to sai ma haka za a fata ma yadda ka aikata haka za a maka sakamako to idan mutum yana so ya zama da duniya lafiya in ya samu maraya to ya zama yana rukun shi kamar yadda uba ke rukun ƴaƴan shi da tausayi da jin kai da kulawa da tarairaya abin da suke da bukata a yi su haka ya kamata wajen rufan maraya ba dan komai za ka mutu ba sai dan girman Allah madaukakin sarki kuma sai dan kar a jarrabe ka kai ma a cikin zuriya ka idan ta fada cikin wannan hali dan abu biyu kenan ake yi na farko dai da ikhlasi duk aikin da musulmi zai yi shi dan Allah kuma dan ya samu sakamako a wajen Allah madaukakin sarki bayan ka samu ladan ka kuma kai ma idan Allah ya jarrabi zuriyarka da fadawa cikin maraici to ba za su ga kasko da kaskanci ba su ma Allah sai ya kawo wanda zai karere su ya kula da al'amuran su Allah ya samu kiyaye sai annabi Dawud yake cewa ma akba al faqara ba'da al ghina me za a yi da talauci a bayan wadata eh ita ma wannan wata kamar kari magana ce eh lalle talauci yayi muni a bayan wadata kamar ana so a danganta maka halin baraya ne da kuma kai halin abin da ka sani ko kake gani a rayuwarka shi duk uban yaron da ya taso da baban shi ya fara jin daɗin mahaifin wata kilfe kai moro balaga ba sai aka zare shi zaka ji gaba ɗaya rayuwar yaron ta yi la'akar ta dawo ƙasa to in kana so ka gane kuncin da wannan maraya yake to irin kuncin da mai arziki yake gane ya ba mai arziki ya fi dawo talauci to irin kuncin da yake gani da tashin hankali to irin wannan da yake kama da kuncin da mara yake cikin shi ba abin da ya muni a rayuwa irin Allah ya maka budin arziki da wadata kuma ka dawo kana roƙo kana barar abin da zaka ci wani abin akwai kaskanci da wulatanta a ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku da ya halasta su yi bara a gidan musulunci akwai mai kuɗin da ya faɗa cikin halin talauci ya yi arziki ya kafe ta a arziki sai ya fada baka can kwab da wannan yi idan ya zagaya gidan masu kuɗi ya yi bara wannan an ɗaga mashi kafa babu laifi yana da damar da zai bara a addinin musulunci amma in ba irin wannan ba to addinin musulunci faɗa yake da bara in mutum ya yi talauci ya ji daɗin arziki ya faɗo kwata to an ba shi dama ko mutumin da ya ɗauki beli ko ɗauki fansa ana rigima da wane ya ci baki ya kasa biya ko ya kasa biyan kuɗin haya ko ya kasa kaza ko ya yi wane ne an zo za a ci mai mutunci a ci mai zarafi sai ka ce to ni na ɗauki nauyinsa zan biya zuwa wani lokaci ka ce zuwa nan da kwana hudu ko kwana bakwai wannan ya halatta kai kuma kan kwana bakwai sai aka baka dama zagaya cikin al'ummar musulmi ka yi bara ka ce jama'a na ɗauki nauyi kuma ba ni da damar da zan sauke wannan nauyin jama'a kar musulmi ya ji kunya a yi haɗa mun naira dubu dubu ko ɗari biyar biyar zan ji in biya wannan da na ɗauka wannan kuma kar a tambaye ya nauyin wa ka ɗauka ya aka yi ka ɗauka dan me yasa ka ɗauka a ya halatta ya yi bara a bashi wani ne mutum na biyu da halarta a yi bara saboda taskon da yake ciki shi ma ba karamin tasko bane ba sukan na uku hadisi shine bai gwabanta mu to amma dai abin da muke magana akan shi dama me kudin da ya kudi ya kuma dawo yake zaman talauci wannan abin tausayi ne abin a tausaya mushi wanda dama mutum da ya taso da talauci ya taso shi wannan al'amarinsa da sauki bai san arzikin ba dama bai san wadatar ba da haka kawai haka ya taso haka zai wuce shi al'amarinsa da sauki amma wani duk mota idan ta zo zai hau yana da kwallelen gida yana da falla-fallan mata yana da wane ne kuma sai dawo kusa yake zaune komai babu wani abin a tausaya masa ne ba abin a mai dariya ba to yana da muni mutum ya fada halin talauci alhali Allah madaukakin sarki mai wadata Allah ya kire mu daga wannan kasar sai ce wa aktsaru min zalik abin da yafi wannan ciwo au akbahu ko da fihi muni abdalalatu ba'da al-huda shine bata a bayan shiriya abin da yafi komai wadatanci da kaskantuwa a rayuwa shine mutum ya samu kanshi cikin bata albani a baya da Allah madaukakin sarki ya shirye da da shine ahlus sunna a sahun farko in ana magana su ake lissafawa su ne ɗan gaba dai gaba dai duk inda ka gan su an ga sunna amma ko ya dawo ya farkwar ce duk wani abu da sunna take faɗa kuma ya dawo ta kai samu kansa ce su ne gidan dambe su ne gidan boli su ne ɗan kwamitin kaza dole a sha su ne akan gaba in ai magana ya ce wa mana izala mu ne muka kawo izala garin nan to da kuka kawo ta kun kai ta lahira ne ba kai ta lahira ba ai ba wani abu da zaka yi alfahari da shi babban muni shine mutum ya samu kansa a cikin bata a bayan Allah ya shirye da wani ya fi komai muni da lalaci da haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya karantar bisa tarbiyyar alqur'ani shine yana addu'a Allah ya tabbatar da zuciyar shi akan imani ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik mai juya zakata ko ubangiji ka tabbatar da zuciya ta akan addini na da ya kamata mutum ya zama to wannan ita ce addu'a shi kuma kada mutum ya ji ya neke kafa ya tabbata sai an mu ahlus sunna ne insha Allah ba matsala mun gama eh kawai garanti sai aljanna wannan a'a duk irin yadda kake riko da addini duk yadda ka fahimci addini kuma da yin addu'a to Allah ka rufa mana asiri Allah ka tabbatar da daga daga mu Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan imani Allah ka kafa fitile mu Allah ka ka jarrabe mu Allah ya da gaske kake to sai Allah ya wa imanin ka tare tare insha Allah sai ka same ki da imani amma lokacin da zaka yi alfahari ka ji cewa ka kita imanin ka ya kai to sai Allah ya jarrabe ka Allah na cewa fala ya amanu makar Allah illa al-qawmul khasirun ba wanda yake amincewa da tsarin Allah ya duka ribu kadari ya sha sai aka rabu idan ka ji kai tabbas ka gama to kama ka faɗa cikin asararru so ake kullum ka zaman to bainal khawfi war raja kana jin tsoron me za ka je ka samu a wajen ubangiji kana jin tsoron ya rayuwa za ta kana jin tsoron ya rayuwa za ta juya musamman wannan zamanin da nake ciki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yace a wannan zamani idan aka kawo shi ne mutum fa za a waye gari da shi ana kirga ne cikin sahun musulmi ina musulman kuma a ce da wane da wane da wane da shi a ciki amma kan yamma sai aka ce a garga arnan gumal ko hausa ya faɗo a ciki saboda lokacin abun tsoro ne abubuwan da suke fatali da imani suke fuskar imani sun yi yawa wani kuma lafiya kalau za a wuni da shi kawai daga wurin kan gari ya waye a nan za a barar da imanin nashi to kaga irin wannan zamani shine ya duka bata mutum ya dage da addu'a in ka ganta cikin addini ko roki Allah ya tabbatar da kai cikin addini amma da yawa wallahi mutane za ka gansu abin sosai wani za ga yana saurayi abin abin sha'awa wallahi za ga dogon asuwaki takalmin nan ko wanda nan za ka ga ne su sa sunna ba a mabuzara ka ga yayi rawani sosai duk yanzu yayi karanci wallahi sai ka ga ustazu a hirin 30 ba sai da yake rawani wani sai ya shekara guda da ɗaura rawani a kai shi ba duk an yi sanyi an yi kafa to amma a kaddara mutum duk yana irin waɗannan abubuwan da ta ɗan bahi ƙofa ɗin nan eh ta ɗan fawa ce ko ta subib ce ko ta ministry sai ima da ya fara faya faya faya sai ga ya fara ajiye wannan ustazancin kuma sai fara sayan kayan ƴan suwa ga shi ma shi ke nan sannu a hankali ka je na ta fa ina karanta alƙur'ani da ina karanta hadisi da da ni ake zuwa makaranta an samu matsala so ake in ka fara kar ka daina shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yake a wani sahabi shi magana yace la takum mithla fulani kana yaqumu al-laila fa taraka qiyam al-layl yace kar ka zamanto kamar wani yace da da shi ake sallar dare amma fa taraka qiyam al-layl yanzu wannan magana da nake maka baya sallar dare to abinda musulunci baya so in ka fara to ka tabari shi yasa ya zama to nasihar musulunci ce duk aikin da za ka fara a musulunci dauki daidai gwargwado eh inna hadha dina matilun fa awdil fihi bi rizqi musulunci da kake kallon shi aiki ne ta in za shiga ta iya sawa a hankali domin ba tsawon a hankali to sai ku zauna lafiya kalau da addinin musulunci da haka in za ka ɗauki azumin wata wata ɗauki daidai misali in za ka ɗauki na sati sati ɗauki daidai misali in za ka ɗauki tsayuwar dare ɗauki daidai misali in za ka ɗauki karatun qur'ani ɗauki daidai misali in za ka ɗauki hadisi ɗauki daidai misali kamar taliki da muka yi rana a karatun malam sana a jaki nan ko inda mutum zai fara karatun alqur'ani da zai wa kanshi adalci yake ɗaukan aya da daidai kullum ta yi kaɗan ko ko yake ɗaukan aya biyu biyu in ta yawa ya ɗauki aya uku uku wallahi duk wanda zai haddace Qur'ani da daukar aya uku in haddace ya kare da wanda yake daukar shafi shafi in suna musaffahi kawai su in ka samu wanda yake daukar shafi shafi da wanda yake daukar rubu'i idan suna musaffa sai ka gane su zaka ji wannan yana da yawan tsoro yana da yawan fargaba yana da tashin hankali saboda da karfi ya kwaso wannan kuma da yake uku a huce zai fi kamar kayansa yadda ka san kana zukar biya wuta haka zai ji yana zukar Qur'ani da sai kallo za su kauka to shi yasa duk aikin musulunci su ake dauki a hankali in ka dauka sannu a hankali daidai gwargwado zaka jire daidai gwargwado in ka dauka ko kaga ka kai da zaki kowa ka gan shi dan iska kowa ka gan shi wulakantacce a wani ai mutumin banza ne wanda bai ma fahimci sunna ba ai wani gidan karuwa yake zuwa kowa ka bata shi kuma kai ka dauko da zafi kana ga da kai sunna tana nema ta bada kai to wannan ka duk wanda sunna ta ba da shi a rayuwa abun a tausaya mishi wannan ya fi ya fi muni akan a ce kuɗi kai kuɗin ya tafi akan a ce imani gare ka imani ya tafi sunna gare ka sunna ta tafi a wannan an samu matsala ai duk wanda sunna ta bar mai shi to an ka sa ni cikin layin matattu wallahi ya fi masa alkhairi Allah ta tabbatar da mu akan sunna har sai mu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace akbahu min zalika abin da yafi muni ad-dalalatu ba'da al-huda ita ce fata a bayan shiriya sai ce wa idza wa'adta sahibaka annabi dawud yana cewa in kai alkawari da dan uwanka fanjiz lahu ma wa'adtahu to ka cika mai abin da ta mai alkawari in dai kawa dan uwanka alkawari to ka cika wani idan an yi albashi zan baka dubu goma ana albashi ba ka dubu goma wani idan ka tashi bikinka zan ma gudunmawa dubu goma kada ya baka ce wallahi kaga an yi rayin ka a kuma ka zo a rayin kuɗi da waye amma dai ga biyar kai hakuri da ita ba a yi in dai ka ɗauka cika nemi taimakon ubangiji ka cika wannan alkawari wa idza wa'adta sahibi fanjiz lahu ma wa'adahu ka cika mai abin da ka mai alkawari fa illa taf'al in kaji yuritu bainaka wa bainahu adawatu hakan zai haifar da kiyayya da rahin jituwa tsakanin kai da shi shi kuma da an ce musu abinda shaitan ke bukata kenan inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha shaitan so yake ga akwai gaba akwai kiyaya tsakanin ku to me yake haifar da gaba cikin mutane yake cika alƙawari duk alƙawarin da ka san ba za ka cika ba to ka dauka in ba ka dauka to barka ne muka karya shi har sai ka kai gaban Allah madaukakin sarki wannan kuma yana nan tsakanin miji da mata tsakanin saurayi da budurwa tsakanin aboki da aboki tsakanin ɗa da uba tsakanin uba da ɗa tsakanin makwabci da makwabci in dai kalmar alƙawari za ka ɗauka to ni ne fa'i ba nan gurin lalle ka cika wannan alƙawari da yasa musulunci yadda in aka zo ciniki aka kulla ciniki aka yi sharaɗi yace to wannan sharaɗin yana nan a matsayin tabbas ba a warware shi in ka ga an wale ya saba abin da ya saba alqur'ani ne ya saba dokar da take qur'ani ko ya saba dokar da take cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko ba haka ba aka kulla sharadi aka kulla alqawli to wannan abin yana nan sai an cika shi musulunci baya yarda da shi kuma duk yadda aka ji aka dawo in aka ga musulunci sai ya mutunta wannan alƙawarin ba a tashi to kai ma kafin a je gaban alkali ko kafin a je wajen ubangiji in ka yi alkawari to ka tabbatar ka cika wa ɗan uwanka in ba haka ba to zai haifar da gaba tsakanin ku wannan wata ɗan yasa ake da rahin fahimtar juna tsakanin 'yan siyasa ko tsakanin masu mulki da duk talakawa dole ya zo kankan zai zagaye gari baya jin kunya ba jin tsoron Allah ya kara da ƙarya nan garin ƙaryar su daban nan tasu daban kan tasu daban kan tasu daban da mulki ya samu an kawo kuɗi kuma sai ya tattare ya matsi kuma sai ya ce kuɗi saboda ba zai iya cika alƙawarin yan gari kaza sun zo a ce masa na tafi Lagos yan gari kaza a ce masa ina Abuja yan gari kaza a ce ya tafi India yan gari kaza ya je China yan gari kaza ba zai iya ba cika musu alƙawarin su sai ga kan zaɓe yanzu sai ga kusan duk wanda suke gaba gaba suke za su mutu saboda ni sai ga sun dawo suna gaba a dalilin saboda ya kasa cika musu alƙawarin da ya ɗauka da haka duk alƙawarin da ka tabbatar ba zai shigo ba ka da hanyar da za ka cika ka baka ɗauka in ba haka babar mutane su zaɓe ka dan suna maka kyakkyawan wasu kakkai zaƙin baki zan yi zan yi zan yi kuma ka damu Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya nemi mulki da iyawarsa idan ya hau mulkin sai Allah ɗauki hannun sai kyale biyar da baka yi wanda kuma aka jarrabe shi ba dan yana so ba sai Allah ya turo mataimaka sai su taimaka masa sai ya kai ga gashin da bai amani zai kai shi ba da haka to dai a rayuwa ko neman aure kake ko neman mulki kake tsaya akan gaskiya eh wani na yarda zan aure ka amma sharaɗi ne duk wata ba za ta wani dubu ashirin shi kuma sai ya ɗaukar dubu hamsin to in na tsaga na ɗauki talatin na ba ta ashirin ai ba kurkula sai ki hajiya ba kuma mu je zuwa eh daga sun cinye gara eh kuma ya kare sai a jibu sa sai ga to in ya tsoyo in kafa ya tsoyo kaza ya tsoyo kaza ya tsoyo kaza in ya fata a gini to ai ya zama ba wani sai ga wajen iya ba ke gaskiya ina da wannan watan ki hakuri ne da biya a kwana biyu ki hakuri da uku a kwana biyu ki hakuri da biyu wannan akirin din ba za ta zo ta ba wata ita garar da ya kasa cika wani alƙawarin da garar na auren ya ga tambal tambal dama ba a gina a kan gaskiya wata ita yadda take jaraba kansa inda ka gilla maka alƙawari sharadi na duk wata kaban duk wata da ke gaskiya ba zan iya ba idan Allah ya hore na ji ina da faraga a jihu ya cika insha Allah zan tsafur abin da nake ganin zan iya in ba shi amma alƙawarin kullun kaza wannan ba zan ɗauka ba shi kenan sai a zauna lafiya a ne idan ka auren sai ka bin kaza in ka yarda zuciyarka ba za ta iya ba to ka dauka a a ba zan yi ba kanka ta in ta zo gida ba mata ta ba ai na tan kwarata in dai ta zo da wannan alƙawarin to shi rasul da sai ka cika mata sai dai idan alƙawarin ya saba dinin musulunci ne wannan ko eh da take maka ne idan na zo gidanka ka'ida ne kullum sai na zo da kofar gida ko ba zan sa hijabi sai aka daura aure akan haka wannan ka ga kenan ko ka dauka da gaske ko baka dauka da gaske ba wannan alƙawarin ba za a cika shi ana daura aure wa ne gari da kai gama an wanci ka sa kala ka fita ko aiki ita ma ya ta san kaurukan ba za ta fita ba ya kika kika alƙawarin ki ta koma gida in ta sa kuka ta tafi gidan iyayen da ta koma gida ai wannan ya saba addinin musulunci ba a yadda mata ta zo kofar gida ba haka kawai ta zauna shi ba shi ba ba ko ba idadi ba a yadda ba to kaga wannan irin wani alƙawari ne musulunci baya dauka amma idan alƙawarin da bai saba da musulunci bane ka dauka dole ka dauka fa in lam tafa'al yuritu bainaka wa bainahu adawatu wa ta'awwaz billahi min sahibi ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki min sahi daga abokin da yake in zakarta lam yu'ilka idan ka tuna Allah madaukakin sarki ka tuna dokokinsa ba zai taimake ka ba duk abokin da ka tuno Allah kake so ka yi aikin addini ba zai taimake ka ba to wannan abokin fara neman tsari da shi ka ina ga wannan watan ya kamata fa ƴan uwana da suke guri kaza da guri kaza da guri kaza bara in jirce wannan kaga alkhairi ka dauko sai ka ya ce ka a wannan tsadar ma ka bari mana idan mai ya dan sassauto na ga an ce za a daidaita tsakanin ƴan kasuwa da gwamnati ka je ka to irin wannan abokin abokin neman tsari ne in dai ka tuno Allah zai kashe maka gura ba zai taimake ka ba to rika neman tsari da shi a ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ka aida Allah Allah ta zanna kake kallon su fa ba za su kale ka ba in sai gano kana da kuɗi duk matsala kai za su gaya dan ba su kaza kawai to irin wannan abokin da in dai ka tuno Allah sai dai kashe maka gwiwa to rika neman tsari da shi wa inna fika lam yuzkiruka lam yuzkiraka in kuma mantawa kai ba zai tuna maka ba duk aikin alkhairi idan ya ga ka manta ba zai tuna maka ba abu abokin da kuna tare da shi ba zai ga maka lokacin sallah ba ba zai an da kai ba alhaji wa bi azhar da al'asar ba in kasuwa suke kuna ta buga buga to kun je nan kun je nan kun je nan ba ruwan sai magariba ta yi kace aga mun sallah da shi wala alaji ina sani to na ga kana ta hidima ne to irin waɗannan abun a nemi tsari ne da su su ne in abin da ake so a alkhairin aboki shine in ka manta ya tunatar da kai Allah in ka tuno Allah ya ce mace ka ku kauce wannan nan wannan shine abokin da ake zama da shi haka mace wannan shine irin mijin da za ta aura in ta manta da Allah ya tunatar da ita in ta tuna ya taimake ta wajen sauke haƙƙin Allah kuma shi ma miji irin matar da ya kamata ya aura kenan in ya manta da Allah ta tunatar da shi in ya tuna ta taimake ni ta sauke wannan nauyi to amma yawancin mata ya ga suna zama abokan alkhairin mazajen abokan sharrin mazajen kenan in zai wa ƴan uwan shi ko zai wa iyayen shi ko zai wa makwabcin shi sai ga idan ranta ya yi dubu ya ɓaci sai ga ana bala'i ana kumfar baki ana masifa in ka ga ta yi dariya to ya fafa to irin wannan ba mata alheri ba ce ba mata a zauna da ita ba ce in dai ka tuno Allah ka tuno alheri ba za ta taimake ka ba to wannan ba mata za a zauna da ita ba ce in kuma ka manta to ta tana fadda ce ita ce matar da za a zauna yasa za ka ga hatta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka ce matan ku idan mutum yayi biriya zai fita kasuwa rake da kike bari za ta bayu da ta a tsoron ko bai ce to ka ji tsoron Allah abinda za ka samu ka shigo da shi gidan nan ka tabbatar halal za mu iya haƙuri da yunwa da kishirwa amma ba za mu iya haƙuri akan azabar Allah madaukakin sarki kaga da kenan ba bai manta ba amma tana mai tunatarwa in dai dan samu ne to kaka ciwo haramu amma ga wata matar da an ce an baka ofis zai ga tana ta dariya tana kawai wala sai ta buga waya ai Allah an baki kaza ma ai an baki kaza ma ai wani da zama kuke tsammani duniya ta buɗe kawai za a wataya za ta kece ne da cikin tsawayin idan za ka shigo da abu duku ba za ta tambaye ka bai a kai ka zo da shi naka ne na halaliya ka tabbatar da yadda ka samu ba za ta tambaya ba haka ita ce mu'amala da take tsakanin ƴaƴa da iyaye su yaya kullum Allah Allah suke su gaba wanda ya kwaso ya kawo su sun san ba albahin sa bane kudin gwamnati da amma dadi suke ci baban yana musu gata yana gina musu duniya haka suke so haka kuma iyayen idan sun je wajen gajiyar ƴaƴan suka fara musu to ba za ta bai ayyana fa idan kuka samu kawai a kawo a kawo a ce ce ne gina abin da yake to abin da ake so in dai za a yi zama na tsakani da Allah tsakanin uba da ɗa tsakanin ɗa da uba tsakanin miji da mata tsakanin aboki da aboki tsakanin kawa da kawa ya kamata ya zama to akwai Allah a cikin wannan mu'amala din in mutum ya tuna abin da yake na dokokin addinin musulunci na taimake ne ya sauki in ya manta a tuna mashi dokar Allah madaukakin sarki wannan dai kusan su ne wasu yadda annabi Dawud alaihi salam ya yi ko malamin sun kai hadisin tana da ingantaccen isnadi da haka dai a wajen maraya ka zama to uba mai tsotsawa abin da ka shuka shi za ka girba yana da muni mutum ya samu kansa cikin talauci a bayan arziki sako yana jefa mutum cikin talauci a bayan yayin arziki abin da yafi kowanne muni a rayuwa shine mutum ya samu kansa cikin fata al'adi da shi yayi ne in kai alƙawari ka tabbatar ka cika rahin cika alƙawari ne ke haifar da gaba da ke yi a tsakanin mutane in za ka yi aboki ka yi abokin da zai ke tunatar da kai Allah in ka tuna kuma da ke taimakon gwamnati sauke wannan nauyi ne sai ma da yake haddasa na Musa kala haddasa na Hamza ibn Nabihi Hamza ibn Nabihi yana ake kiran shi Abu Umara kala sami'tu al-Hasan yaqulu laqad ahittu al-muslimina wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fayaqulu ya ahliya ya ahliya يتيمكم يتيمكم يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترغلون وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعبق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله باع خلاقه من الله في ثمن عنز وإن شئت رأيته مبيعا مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس shi wannan an karɓo hadisi ne daga wani mutum da ake kiran shi Hamza ibn Abi Nabihi shi kuma ya ji magana daga Al-Hasan malamai suka ce shine Al-Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri yake cewa laqad ahibtu al-muslimina nayi zamani da musulmi na zauna da musulmi na ga wannan zamanin na musulmi wa inna rajula minhum za ga mutum a cikin su la yusbihu fa yaqulu zai waye gari yana cewa ya ku iyalan gidana ya ku iyalan gidana daidai ke da ya ahali ya ahali haɗin da ta zo kan ne malamai suka ce ha'u kasta eh ya ahali ya ahali ya ku iyalan gidana ya ku iyalan gidana kana wucewa a ciki haka za ka daina magana yatimakum yatimakum marayanku marayanku ku tuna da shi wanda da an zo rabo za ka jira cewa marayan nan fa ku fara da shi marayan nan ku kula da shi yace wallahi nayi zamanin da musulmi ke faɗin wannan yatimakum yatimakum ya ahliya ya ahliya miskinakum miskinakum za ka ji yana cewa ku iyalan gidana ku iyalan gidana mabukacin nan naku mabukacin nan naku inda wani bai karamin karfi wani wanda ya gasa a unguwa za ka yana magana wannan miskinin a kula da shi wannan miskinin a karere shi in ka so ne a fara da shi miskina ko miskina ko za ka yana cewa ya ku iyalan gidana ya ku iyalan gidana jarahu jarahu makwabcinku makwabcinku lalle ku kula da shi ku sauke masa hajjinsa ku kyautata mishi yace hasan al-bakar yace wallahi nayi zamanin da mutane ke wa'in gidansu fada da waɗannan mutane din maraya miskini makwabci yace wallahi na ji zamanin da suke magana a kan su ko ko sai a dake yare ku yace sai dai an gaggauta wa zakakun ku malamai suka ce usri anan mabniyun ala al-mabdud ba a faɗi waye ya gaggawa da waɗannan zakakun mutanen ba suka ce zamani ne zamani ya tafi da su ajalin su ya zo da wuri usri a dake yare ku zababban ku sun dadewa zamani ya kwashe su ma'ana wanda suke da tabbari na alkhairi mutanen kirki masu addini mutuwa ta musu gaggawa ta tsuntsunce su ko da abin ya yi ko wa antum kulla yawmin targulun yace ko kuma kullun ci da baya kuci kullun da baya da baya kuci alkhairin ku kasa yake haka alamun da bakare yake fara tun zamanin tabi'ai kace yace masu alkhairi masu zuciya ta kwarai zamani ya kare ya ku da kuke nan kuma kullun abun ƙara muni yake dare da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min wani zamani ba zai zo wa mutane ba shi yadda suke ganin kunci da wahala ba sai wanda zai biyo bayan shi ya fi lalacewa da tafarkarewa da lalacewa Allah madaukakin sarki ya sani duk abin da kake jin labari na fasikanci da ta'addanci da iskanci da waye in ka kalli abin da ake a yau bai kai wanda aka yi a jiya ba wata in kuma wanda za a yi abu ga Allah ta ba ma nan za a yi ya fi wanda za a yi a ya ce to kullum lalacewa kuke taɓarɓarewa kuke Allah madaukakin sarki ya tsare masu aiki da sun tafi da aikin su zahaba ahlul dusuri bil usuri ta iya cewa zahaba sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil khairi kulli sahabban manzon Allah sun kwashe dukkanin alkhairi sun tafi shi a hasan da basari yayi zamani ne na sahabbai ya ga irin abin da suke aikatawa na alkhairi da kaji ai dan uwan shi yanzu ya ga duniya ba wanda yake kwatanta irin abin da suke aikatawa daga lokacin da alaƙar albasari ke wannan magana zuwa yau mai shekara dubu da ɗari uku da wani abu tun a wancan zamanin yake magana duniya ta lalace mutane da baya da baya suke akan alkhairi wa antum kullu yawmin tarbulu da haka shi Abdul ibn Azizin yake cewa wa sami'tuhu yaqulu na ji al-Hasan yana cewa wa idza shi'ta idan ka so ra'aitahu fasikan zaka iya ganin mutum a wannan zamanin a wani tangararren fasi ra'aitahu fasikan yata'ammaqu bi 30 alfan ila an-nar da dubun talatin wata kin ita ce karshen kuɗi a wannan zamanin mutum a ce ya mallaki dirhami dubu ko dinari dubu a wancan zamanin abin faɗa ne to san yadda za a ga wani ganin ya tara kuɗi ya kai dubu talatin amma ya tattare wannan kuɗin ya rike sai dai ga kuɗin yana nutsewa a wuce da wannan kuɗin ra'aitahu afidan ya ta'ammaqu bi 30 alfan ila nari dirhami dubu talatin ko dinari dubu talatin ya rike ya kasa aiki ɗaya da zai ba da lada sai dai ya nutse a wutar jahannama da wannan kuɗin nashi ya ce mala alasan al-basri yake ta me ya samu mutum atadahullah Allah wadaran shi in dai zai zama to ka tara dukiya dukiyar ba ta sani maka alkhairi ba abin da alasan al-basri ke magana waɗansan sahabban da ake magana fa san kuɗin da suke da abu a hannunsu bai sa haka ya karya ba amma alherin su ya cika duniya kowa ya tabbatar mutanen kirki ne kowa ya tabbatar ba su ciyarwa ne muna da labarin wani duk ya duniya da yake baki da wani kwashi arzikin da yake ya bada me ka duka ce Allah yana nan wanda ya bani zai kai ta bani kuma zauna lafiya kana kuma da daddare da gida kusa abu kai ya ta abu to take da dika koshi da abincin wani to amma yanzu mutane kowanne ka taba akawun din shi ma baya ko ne baka lambar akawun gane ke in ya baka lambar 1723555 ko gane ke kamar zaka gane kudin sa ba ba da lambar akawun ya tara ya tara ya tara sai wani lokacin an zo ana raban gado ne ka ji yan wanda suna tsine maka albarka yanzu wani yana da irin wannan kuɗin muke ganin tasko da bala'i ya tsara sunan zakari ya ce Allah wajen rinke da mutumin da ya tara dukiya sai dai ya nufe wutar ta annaba da irin wannan dukiyar tashi wasu mutanen ko kaɗan ba sa iya yin alkhairi ya ce ba a halaka min Allah bi saman anzi ya ce ya tsayar da rabon shi wajen Allah madaukakin sarki da ɗan kuɗin da yake bai tada kara ya karya ba a bi samanin ba'si bi samanin kalil dan kuɗin da bai saha kara karya ba ya kalwantar da dukiyar da shi wala waɗansu mutanen yadda kasancewa sun yi cinikin aljanna ga kuɗin shine aka danka a hannu da haka haka suke kalarewa wannan kuɗin su yake saboda aljanna wala ga mutane suke da kuɗi a wannan zamani mutum sai ka tattara in ya daga kai shi karkashin kullum ne da kuma maka miliyan uku amma bukata ta naira talatin ta unguwa sai ka ji da ake jaji yana tambayar da wadawa za a tambaya su taimaka shi ma wai tambaya shi da wadawa za a tambaya su taimaka wani irin bala'i ne wani irin tsanani muke cikin shi yasa alhazan da maka yake sa Allah wajen irin waɗannan masu kuɗi din wa in shi ita in ka so za ka ga irin waɗannan masu kuɗi ra'aitahu mughayyan za ka tare da shi yana kuma lalata zuciyar ɗaya hannu murbadan fi sabili shaytan amma na gurin ni kamar sallah na ga sa muridan fi sabili shaytan za ga bukatar sahibi ya ciyar da kuɗin a hanyar shaytan ya yi birki ya zubar da dukiya har a hanyar gidan da sai da gani ba za ka rena masa azawani ba in dai an zo to za ka gane shi a kan gaba waɗannan su ne mutane da an san mutane ke su alafi ne masu albarka za ka zo wata jihar an kasa albashi ana cikin kunci da bala'i ana ta kafura al'umma an fito kofofin karɓar haraji ta ko'ina ta ake a biya haraji a muku aiki a biya haraji a muku aiki amma in ka tashi auren ƴaƴan sai ka tada wai anya ko ana talauci a ƙasa wallahi ba za ka gane ba kwana kwana na an yi wani auren aiko duk kuɗin da ake so a kashe an kashe kuɗin da in aka biya kusan sadaka da ake so a kasi bara kar a gansu akan titi inda za a ba su wani kuɗin zai musu maganin talauci alaba ji ake na rana ɗaya ne an ce masu kwangilar biya wuta daban masu kwangilar ruwa ruwan roba daban masu kwangilar kaza daban masu kwangilar kaza daban kuma ka zo ka kalli bikin ba kuma sai ka fara da iskanci da lalace za ka idan a hanyar shekar ne ba za ka rena musu a zawani sau da za a yi biki a ce an hau jirgin sama ne an je dubai za a yi biki wani irin ta'addanci ne duka fa auren da ya aka bana mutum uku suna daura aure ba a musulunci mutum hudu in kai yawa ga uban yarinya ga shi alwalin ko ka ce ga uban yarinya ga shi abudin ga shi duk da an gama kawai ina son yarsa wace daga ciki wannan farar da ɗan doguwa da ake ce mata zainab oke to wanda take yan ciki ne ita na ba ta ciki to na ko ciki na ba an gama me za ta ba ta mata zaki to kana ganin dubu ɗari dubu ta mata ko dubu hamsin ko dubu ɗari a ina ne shi ayyana yarinyar ba kwakwalwa ta tana ja tana fahimtar addini hadisan ta ma yanzu haka ba su kafa ɗari hudu da wani arba'in ba kuma da ka kake kawo ina ga a ba ta dubu ɗari su yi kenan na yau kun yi damu ne da yi kenan fa an gama ka ga da dare ko ya kai ta ko ka kai ta ko wata ta kai ta duk garin nan ba wani ya ce ta auren bai yi ba wala inda za mu saba ka ne ga zama yayi wani wahala sai ga kawai a buga invitation sai ga kuɗi ake kashewa sa rana kuɗi ake kashewa a tattaro matan mutane su ɗauki kwallaye suna yawa a jiki wani kayan sa rana za su kai su daga nan a kai daga nan a kai daga nan a kai daga nan a kai dubi ki ake yi a zo a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta rumfuna ana ta karɓo kujeru wanda za a yi aure ba duka aure ba mutu uku ana ɗaura shi zawwajtuka hadi ma ma aka yi da alquran har abada an gama auren haka ake a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me gare ka na sadaki to lai babu komai je kala da go je kala da go an rasa to lai manzon Allah babu komai ki dan zo nan ma babu to lai babu su da ta hada ce ta nan akwai akwai bakara tara nan kyam akwai ali imran akwai misali yake to waɗannan surorin ka tabbatar da iya ga wasu ka hadu ma ma akan alquran sahabban da suke gurin su ne da har abada ma ta su ƴaƴan da ba aura ƴaƴan musulunci ne ta ji aiki aka haifa da wannan ƴaƴan kin an gama amma yanzu mun takura rayuwar mu da muna sabon ka ce a taimaka ne ka ji mutane suna masa a ciki eh sauran ta naira dubu kuma sabbi eh sauran ta ɗari biyu zai yi tashi sai ga ana a taimaka a taimaka a zagaya da hula a zagaya da hula har kunya yake ji ma in ga zagayar gida ya rami saboda ya samu komai ba amma da an kusa an ce wani abu ne ba sai ga mutum yana karkarwa zaro kuɗin zai iya bada wala haka zamani yake tafiya in an zo wajen almubazzaranci za a ga mutane gaba gaba suke a shekaru ya idu kuma lufakara wa ya murkun bil fasha ya dan yana muku umarni ne yana muku alkawari da talauci in kun ya za ku talauci amma idan alfahaya ce wani ya hadar shi ya liƙa ya liƙa ya liƙa kuɗin ya ƙare wala ko da aka bar labari ya liƙa ya ƙare su wane ban dubu ɗaya a biyu duk wanda ya bayar da san dubu ɗaya sun kuna gida a biyu ta ci kuɗin ruwa a tsaye haɗe kuma ya karɓa wai fadawa zai ka ba ni dubu ɗari a dubu ɗari biyu kun da gida kuma ba ka zai ba jin komai saboda anan ce ɗan da ke maka kuɗu ba amma idan ayyukan alkhairi suka taso sai ka tadda mutane wallahi sai a hankali kowace unguwa ka je ka tadda akwai irin matsalar ka kuma kowane gida akwai irin matsalar shi kuma wata kila kowa da irin wanda zai yi maganin wannan matsala a unguwa sha'arawi daga cikin wasu maganganu guda takwas da yi wanda ake kirga su cewa maganganu ne masu tsada yace ya rantse da Allah su inda kaga talaka a tsakar musulmi akwai mai kuɗin da ya danna haƙƙi duk inda kaga mabukaci yana bara to akwai wanda ya zauna akan hajji shi yanzu da zaka je da saku saku kowa ya tsaya ya ajiye amanar ofis ɗin shi ya ajiye dukiyar al'umma ya yi abin da aka ce da ita na ran da Allah yawan ba su zaman banza da yawan bukata sai yaro in ba ka aiki ba mamaki akwai abin da za a iya baka dan ya rage maka zafin talauci ana yi a gwamnatoci da yawa in ka je wata kasashen hatta ba wanda ake ba wanda ba sa aikin gwamnati ya fi dubu ɗari wallahi wata kasar abin da ake ba tun shekara goma da an yi tarihin wani a Ingila shi da kuɗinsa bai kai wata kima a banki ba kasar kake ba shi agajin kuɗi da wata ta ci tatar refin ta ƙara masa kuɗi da ya a gwamnatin kasa sai da aka yi kara goma a gano da aka lissafa kuɗin da aka ba shi ake so ya dawo da su da na buga na lissafa wala kowane wata a shekara goma da ta wuce ya fi naira dubu tamanin tamanin har yanzu masu aiki mutum da wani albashin sai kai dubu tamanin sama me ya haɗa mu kai dubu tamanin wasu shekaru ne suka zauna a kan haƙƙin mutane kuma da an zo ta bara za ka gan su ne akan gaba wani biki na ce na an wajen jirgin sama sannan za a daura auren wai saboda a nuna muku bambanci ku na ku a sama ake su da mala'iku za su a sama ina ma nubar za ka yi saki jirgin duk magana ta kare ko wani an kare sai a ce sai an hau jirgin ruwa a nan za a samu Allah da an jima da igiyar wata motsa yake nan sai a kife da su sun rage hanya kawai sai da mutuwar fir'auna in a tabbatar ne za ka rika rena mutane amma idan ayyukan alkhairi ya zo sai ga mutane ruwa la wa'iza lahu min nafsi sai ga wannan mutanen ba abin da yake musu wa'azi a karantan su su zaɗi ma'azan su ba sa ji wala minan nas kuma jiya da za ka kai da wa'azi da jan hankali ba za su ji ba wallahi in sun zo sai sun yi doka nawa za a sa kar ai kar ai amma idan na su yi sai sun yi yake da ta balle da ai sabuwa kar ai kar ai sai an balle in dai ka zo da ai sabuwa mutane akan almubazzaranci ba a rena su amma ya kamata mutane su dawo hayyacin su ake kula da marayu ake kula da miskinai ake kula da masu kananan karfi kuma wanda ya kamata a taimakawa a taimaka musu wala za ga yawanci mutanen da suke mutuwa a wasu unguwannin sai Allah madaukakin sarki ya tambaye yan wannan unguwa wani matsalar sa fa kawai dubu ɗaya ce ko dubu uku amma duka unguwar ya arasa wanda zai saurari wannan matsalar ya magance masa babu kuma a daren in yazo zan buɗe kai masa kyautar dubu goma ko dubu bakwai amma ga wani dubu uku zai mutu a unguwarsa kuma haka zai mutu haka je mana ga wani mara lafiya yana ofotaji a kwance da kafarsa in dare ya rike kafar haka ya tsalle yana kofar gudu in masu kuɗi sun so ya ja musu ga matsalarsa dubu ɗari uku da goma ce za a bada a masa aiki amma kowa ya ki badawa ɗaya daga cikin wanda suka yi mulki da ya ji aka gaya masa cewa ga wani ɗan jihar ka ne ga matsalarsa dubu ɗari uku ya ce ai ba ma mulki bai da kuɗi ba zai iya badawa ba zai biya nan wallahi to sai ka saka cewa mutane waɗanda suke sa gaba amma in bukata ta samu yadda kuɗin dubu ɗai miliyoyi su tara jama'a ko ba dan kuma dan a nuna cewa suna da kwarjini suna da guntun kanki to ina kwarjini ke ina ƙarfi ya kamata ya zama duk abubuwan da ya dace shi nake tunkara a gaban mu Allah ya saka da alheri mu ba da labarin wata bayar Allah wannan sace mutane sun yi kokari gaskiya an tara dubunnai da yawa kuma samu wani bawan Allah da ya ɗauki nauyi ina tsammanin insha Allah yau suna asibiti za a yi masa wannan aiki to amma an kaka na irin wannan matsala ce a cikin al'umma a ce matsala ta girma ta girma ta girma mutane ba san ma da matsala ba abin Allah tambayi mutane ne wata il babban likita da muke da akwai asibitin goma yau shekarar sa guda da hadari yau ake cire masa ɗaya daga cikin aikin da aka masa a gwiwar shi ita ma ana addu'ar Allah ya sa ta yi yau shekara guda cicip kuma ga wata mutum ya hadari amma duk mutanen garin kowa ya zare hannunsa bai san me matsalar ba kai kaɗai ke kafa ka cika da shi da ɗan uwansa da abokan arziki matsalar mu ce kuma ni na san lokacin da ya samu matsala saboda yana so ba inda zai aiki sai an kawo ni garin shi yayi aiki wanda ya fuskanci matsala wajen ba shi kofar aka yi ta masa dili saboda garin sai yake so taimakawa ya zo garin yana aiki a aikin garin ya samu problem kowa ya zare hannun shi in ka ga an yi kyautar miliyan dan social media ne kyautar dubu ɗari bakwai dan social media ne dubu ɗari biyar dan social media ne menene saboda zai faɗa da ƙarya da gaskiya ce kai shi kuma Allah irin waɗannan mutanen da ake yabon su da aikin da ba ni suka yi ba su ji daɗi Allah ya tsine musu har cikin alqur'ani wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab suna so a yabe su da aikin da ba su aikata ba Allah ya kanka yi tsammanin za su tsallake wa azabar su ba za su tsallake ba dan so shi da bidiya ya ƙarya sau dubu ya ce ka in ba kai ba ƙarya ce e da yawa sun je sun ganye da yawa sun yi alƙawari amma kowa ya kafa cikawa wala ba da yi muke magana ba kawai dai magana ta zo kan munasaba amma dai muke gane irin ciwon mu muke gane irin matsalolin mu shekara guda mutum yana kwanci kuma ina gwamnati ma ta ɗauki nauyin ta fasa wannan shekara akwai da za ka yi wata ɗayan Allah da duk matsalar ta wuce wata goma haɗe da zai rage yana kwanci duk da fa mutane zai to ayi al'ummar jihar ce al'ummar kasar ce al'ummar garin su amma yana kwanci kuma al'umma baya aiki ina hankalin ɗan siyasar yake ina hankalin gwamnati yake yasa suke takar Allah ka ga ban da ran gaban gwamnati ko inda tsohon jiya bane Allah ya saka mashi da alkhairi ai hadari lokacin zama an cewa lokacin zama an tabbata wallahi alheri ne sai an fada haka zai tattara ya dauka ya biya ko kudin hukuma ne idan yayi Allah ya saka mashi da alkhairi to yanzu su na yanzu me yasa ba za su ba ta ba mu kudi sai amma na lokacin zaman yana da akwai dan majalisa yana da akwai na tarayya yana da akwai sanata yana da akwai kwanan aka je wuta ya fasa kwai wanda albayin da ake ba ku kowane sanata yana samun abin da bai kasa da miliyan goma sha uku ba a wata daya haka ya fasa musu kai sun ce za su zo za su zuma zai su zai baka ji cikin majalisa amma dai an wasa su ga mana ƙarya da kuma ƙarya bane banda duk abubuwan da ake faɗa a baya wannan sha uku ba a faɗe da kai da ya faɗe ta amma an kaje kaza da kirmu su ta babbar da kuɗi kuma ina suke kaiwa me suke da kuɗi irin matsaloli irin wannan ba za mu tunkare su ba wani aiki za ka yi to wannan ko kina ga ko da siyasa ko ba siyasa in kai fa al'umma zai amfana dan so ne da midiya an gaba wata kilba ma ki gida zai ko ya ke mota ko ya ke kaza amma likitan garin ka tsoho a garin ka ko dacci a garin ka wannan fa aiki ne kai kai tsawa dan Allah za ka samu kuma in gaban kake so wallahi sai Allah ya ma ya ba dan al'abidi lokacin da yake taimakon baya so kowa ya gane ya taimakon kuma a bayan Allah ya bayyana taimakon nashi idan ya yi bahu zai ɗauka a bayan sai kai gidansa ya aski har ya mutu ba wanda ya san waje kawa an yi ɗani a gane waye amma ba a gane ba kuma koyewa ce saboda Allah maɗaukakin sarki har kai da mutuwar shi ta zo malamai suka gane ko ta a gane ta hanya guda biyu wannan bahun da ake ajiya kofar gida in ta bude ya faɗo yanzu an daina jinginawa kenan wanda yake jingine bahun ko dai yana da matsala ko ya mutu shi da aka zo bayan sa an ga dako tabo irin na yan dako ma'ana yake dauka a gadan bayan sa kenan har yayi tabo irin na yan dako waɗannan mutanen biyu suka yi rikin conclusion cewa lallai wannan mahu shi yake kawo kofar gidan mutane a ya yi dan Allah kuma ya tsare aikinsa amma Allah ya da nuna wa mutane dan su koyar irin aikin nashi amma dan riyar ma mutane ya kamata ya zama to ana yi duk da ya ba sa yi dan Allah ku yi dan riyar ku yi dan duniya sai a faɗa shikenan wannan sai wanda yake bai san za a faɗa ba amma da yake alheri ne an faɗa ya kamata ya zama to gaskiya muna da fuskantar abin da ya fi alkhairi idan sharri ya zo ku ne a karan gaba in biki ya zo ku ne a karan gaba in ta'ara ta zo ku ne a kan gaba in mawaki ne zai waka sai ku zo ku cire kuɗi ku waka amma abu alheri kuma kowa ya sa a jikin sa babu wallahi da abun kai su a ciki in an ga kuɗin ruwan jama'a a kwashi kuɗin wuta a kwashi kuɗin kaza a kwashi tun da aka yi Najeriya tun sarrafa har kuɗin yau kuɗin wuta ake fita har yau sun yi waki wuta ta ke zama inda ina ji a irin kuma da ina jin ka ɗauke shekara goma ba mutumin da zai ce maka ya ga kwana wuta ta yi sati guda tir ba ta motsa ba a shekara goma ni dai ba na ji akwai shi sati guda tir ba ta motsa ba ƙasa hanyar ba su ci gaba wuta tana wata ba ta yi motsi ba to me ci gaba menene wayewar wata ƙarfe na mara tafiya ne wata zamanin da zai zo na bayan ka ya fi muni ya fi shar kuma sharrin fa daga gurin al'umma yake fitowa inda kowa zai yi abin da ya dace ya tsaya tsakani da Allah da lafiya kalau za a zauna kuma tsoron talauci da kake yi kayi satar kayi satar kayi satar dai Allah tsino abin da ka fata da kayan saya kana dawa gida hikirin kuma ya kare kuma yayin tunani za ku haɗu da Allah madaukakin sarki kuma wallahi sai ka biya da kwandala da fago wa man yaqulun ya'ti bima qalla yawm al-qiyamah wallahi duk wanda ya dauki karo ko kwabo sai ya zo da shi a ranar gobe al-qiyamah to ana sanin bakari da haka ya faɗa su dai mazabata na kirki suna wa iyalansu wasiya miskini mabukaci makwabcinsu maraya da aka to kai ma yanzu cikin abin da Allah wani maka rika tunawa da marayu in an samu ba su kananan karfi dan Allah ake haɗa hannu da karfi ana magance matsala za ta iya magantuwa abin da magana zanku ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma in dai ba za a iya ba a yi yunkuri Allah in ya ga ya kai yunkurin ka shikenan ko zuciyarka ce ta nuna kana sha'awar sai amma ba zai zai abu ta wajen ubangiji ka ji zafin abin da yake faruwa ba yadda za ka yi ta fita wajen ubangiji sai a zauna lafiya kalau Allah ya samu dace ita wannan magana ce ga wajen alhakun da basari a karwaito ta da ka magana ce ta tarihi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hadisin yana da matsala guda biyu matsala ta farko ne Hamza ibn Abi Najih ko Ibn Najih shi wannan Hamza din suka ce asalin sa ba mu'tazile ne kuma ba kadari shi ne yana da aqida ta kaddara kuma da aƙida ta mu'tazilanci su a gurin su dan adam shi ke sarrafa ayyukansa ba ruwan Allah da abin da dan adam ke aikatawa eh duk abin da kaga ka in ka zama mutumin girki ko ka zama mutumin banza wannan zabin ka ne in kaga ka yi aikin da zaka shiga aljanna wannan zabin ka ne Allah bai da hannu a cikin aikin ka cikakken zabi ne na dan adam wannan aƙida yake da akwai kamar ya cire wa Allah fawa akan dan adam kenan shi kuma Allah ce wa ba ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kuma dan mu'tazila ne masu manzila baina manzila kai ne to da wannan malamai suka illata hadisi kamar ya ibn ma'in yakan ce shi mutumin sai dai a rubuta hadisansa in an samu sauran hadisai a duniya masu kama da nasa to sai zama to an fara in ba samu hadisin da yake ne galibi malaman hadisi sun zo a hadisin saboda shi sannan maganar iyaka ta alhassan al-basri ce ba a danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ta ya ga mutane a zamanin shi Allah ya sa mu dace hadisi na gaba yake cewa haddathana Musa qala haddathana Sallam ibn Abi Mutai an Asma bin Ubay qala qultu li ibn Sirin indi yatimun qala isna bihi ma tasna'u bi waladika idriku ma tadribu waladaka shi wannan hadisi an karbo daga Musa daga Sallam daga asma'u dan ubaidu ta ko ya kenan ana asma'a ibnu ubaidin ana yake ko amma bintu ubaidin ko kuma ibnu ubaidin na shi haka yi da sunan shi namiji ne malamin hadisi suka ce yana tabaka ta shida ya taru ya yi rayuwa ne da sigari tabi'in kamar da ko tarihin ya rasu a shekara ta ɗari da arba'in da ɗaya asma ibn ubay ibn bukhari abu al-mufaddil abu bari aka yi da cikakken sunan shi kuma haka sunan sa yake asma'u haka asma'u zai zama to ni karam suna ne ana iya sawa mata ana iya sawa maza yasa shi ba da abu kira ta ake sawa ɗansa sunan ya mace yasa mata juwayya sunan kansa ne namiji in kana karatu ko aka yi bukari za ka ga an ce addasana juwayriyatu ibnu asma zuwaira dan asma ya bani labari da ka juwayriyatu ana sawa maza asma'u ma ana sawa maza da wa ne kaza danka asma'u kai zuwaira aka matsala ko da an zara samun filar ne ya fito a cikin filar ko amma zuwa wancan zamanin ana yi kuma yana daga cikin tabi'ai da duk malaman hadisi sun gamsu cewa filla ne shi wannan asma hudu ya yi karatu a wajen sha'abi ya yi karatu a wajen ibnu sirin ya yi karatu a wajen abu sa'i manya-manyan tabi'ai duk ya yi karatu tare da shi sa aka ce ya yi zamani da tsirarin tabi'i na'am to shi wani abu ba wannan ubai zai kita na ce da ibnu sirin na mutum a cikin malaman sai zai kita sai ibnu sirin in da ya timun akwai maraya a gurina ya zan yi wajen rukun shi sai ta isna abihi ma tasna ubi waladika yi masa yadda kake wa ƴaƴanka shi yadda za ka wa ɗanka haka za ka wa wannan maraya zan idribu ma tadribu waladaka ka dake shi irin yadda kake dukan ƴaƴanka da haka in kana so ka rike maraya yadda za ka wa ɗanka haka za ka mashi in ya yi laifi yana da buƙatar horo to irin horon da za ka ɗansa yi wa wannan maraya babu zalunci daidai da daidai ne in an yi wannan babu komai babu fadlul mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj babu falalar mace idan ta yi hakuri akan danta ba ta yi aure ba ita ma na da dangantaka da maraya hadisi biyu suka rage zan karanta su a gurguje insha Allah sai mu kwana a kan shi حدثنا أبو عاصم أن حافظ بن ابن فهم عن شداد بن ابن أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة صفعاء الخدين امرأة آمت وأئمت من زوجها وترواية فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة من الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنا وامرأة نيد وتماتا tafa'ahu da kaddai mai kodattun kumatu mata in ta sha wahalar rayuwa ta shiga kunci za ga kuncin ta yana canza kala kamar balarabe in ta sha wahala za ga kuncin ya yi duhu ya sa baki kuma farin na yana wata kodewa ta ta suke karanta safa'a a wajen bahaushe ma mace in ta sha rayuwa za ga tun daga kuncin ta kake gane tana kan wahala sai ce to ni da wannan matar da take da kodattun kumatu imra'atun amat min zawjiha matar da ta rabu da mijinsa ko dai an kashe shi a filin yaƙi ko mutuwa ta zo ta ɗauke shi fa sabarat ala waladiha sai ta yi hakuri wajen tarbiyar ƴaƴan da aka barta da su ta ki aure dan ta rike su ta sha wahalar rayuwa dan ta rike su sai ta ka hafe ni fil janna kabar waɗannan in yasu haka za mu zauna da ita a gidan aljanna a bada ma hadisi ne bai yi babu adabul yatim bani ya ake ladabtar da yaro حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سميفة العسكية قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة أن أبتيت أكي لدب تد يارو أو عائشة رضي الله عنها فقالت نفسي إني لأضرب اليتيم إلى دوكا مرايا حتى ينبسط حتى يا فادشة سبب أن دوكا لديك بشي da haka idan maraya ya yi laifin da za a dake shi ana dukansa daidai da abin da ya aikata kuma ƴan unguwa su ji tsoron Allah in ana gadantar da shi gaba za su ta a dan umansa ya mutu dan an gaba shi da uba a tsaya a kalla me yasa ake horon shi in abin da ya dace a hore shi ne dan Allah ya unguwa kar lalata tarbiyya ana dukan maraya ana horon shi da haka dai kenan jiya da ake ta a sauƙaƙa maraya a ji tausayin ka kuma wannan bai hana ba idan yayi laifi a sarrafa shi dan ya zawo ka hanyar da ta dace ana ga kuma shi da hadisin za mu kwana a kansa insha Allah ta'ala sati da zuwa kai magana akan mutanen da ƴaƴansu suke rasuwa tun suna kanana ga tambayoyi da yawa a gobe za mu ɗauki ko guda biyu ko guda uku ko da abin da ya karamu karanta wannan mai ta farkon ne mai koyar cewa malami ne nake son yin aure sai na gaya wa mahaifina wacce nake son aura sai suka je suka yi bincike a kanta da iyayenta an samu ba su da wata matsala amma su iyayena suka ce ba zai yiwu ba tunda ba zawara ce sai dai da samo budurwa ko kuma na ko su samo ni shin malam zan iya bijire musu a'a assalamu alaikum malam mene da hukuncin mutanen da suke sallah muktarin ta bai shiga ba wanda ya sallah muktarin ka bai shiga ba daidai yake da wanda ya sallah a bayan lokacin ta ya wuce ba ta karbu ba sai dai Allah kai ka san muktarin assalamu alaikum Allah sai mu malam ya kara wa malam nisan kwana amin malam tambaya ta ita ce idan ba ta karo su akan sefe mata gashin kanta amma idan kitsan yayi yawa sai a ce a bar shi shin ya halatta eh idan zai yi a sefe mata a wanke mata kanta a fasa kin tsaf wannan insha Allah ba matsala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dan Allah malam ina tambaya akan ya kamata matar aure ta tuka mota ko babur mashin Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana da imani ya zanzanta idan larura ta haifar da matsala a daruratu ta kaddaru da kadari abun ana kallon larura daidai da halin da mutane suka samu kansu in larura ta haifar babu abin da zai hana ko kamar tuka mota na san sun kaɗa malaman su inda suna ta faɗa a kanta bai kamata mutum ta tuka mota ba wata ne suna da hujjojinsu da dalilansu ni ba san hujjojin ba san dalilan ba amma dai sun tsayu akan ta bai kamata ta tuka ba to kai a gurin ka idan matsalar da suke kallo babu isa kuma da ce ka mata direba yana jan ta daga nan ya zabi kuma ita kadai gara ka bata mota ita kadai ta tuka ta ya dauki ƴaƴan ta ta dauki jikokin da su zaga ya ba kai da sai katon direba ne yake jan su ni da ana wata nan wallahi ta'ala ala wata kalma ta idan za ta yi shigar da ta dace ta mutunta kanta da dan azaba ke daukan ta yana jan birki gara ta biya kayan ta wallahi ta'ala ala assalamu alaikum malam rawani sunna ne ko al'ada ce ta larabawa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda suke wa mabaci cikon shekara wasu malaman sun ce yadda yana da kyau wasu kuma sun ce babu kyau to shine nake son malam ya yi min cikakken bayani don Allah babu kyau Allah ya saka malam da gidan aljanna amin malam jin malam jinga ta halatta a musulunci misali jingar gona kuma kake amfani da ita eh ita ce ake karanta arrihan ana iya bada jingina kuma duk abin da ka jingina idan na amfani da ya halatta ka yi amfani da shi kuma idan ya lalace kana da bukatar ka gyara wannan abin matsawar sakaci ne in ba sakaci bane ko ba ka da laifi idan ka jingina sarjin mutum da za ka yi tafiya babu laifi ka ɗora sarjin akan dokin ka yi tafiya da shi shine amfanin ajin a gurin ka ka aje inda ya kamata kai gara ta ta cinye sarjin da aka ba ka ɗauka ya kun ya faɗi in dai ka yi masa rukon da ya dace to wannan ba matsalar komai insha Allah ta'ala Malam tambaya ta ita ce ina da makwabciyata kuma muna gaba da ita na nemi mai sulhu amma ta ji yarda kuma idan yara na sun je wucewa ta kusa da ita sai ta ke tsiye muku shin ya halatta in kaura sai mata ke dai ki tsaya mata kan abin da addinin musulunci yake ci duk sharar da ta zo da shi kuma akan ta zai kare insha Allah Allah ya taimaki malam ya kuma ƙara masa daraja ne su amin malam tambayar wai menene hukuncin namijin da baya kishin matarsa dan wuta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adayun la yadkhulul janna duk mutumin da bai da kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba wanne ne bare kishi yake allazi yaqurrul khubsa fi baitihi mutumin da yake barin kazanta a gidan shi duk wanda ya ga dama kawai ya yi sallama ya doka kai cikin gidansa mai shiga da safa daban mai shiga da rana daban mai shiga da daddare daban in za ka fito unguwa ta yafa irin jalan da take so ta yi irin shigar da take so ta fesa turaren da take so wannan mutum an kana neman dan wuta ni dan wuta ne har sai idan ya tuba Allah madaukakin sarki ya tsare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Yeah, exactly.